makwabcanku nan bara ko bare ne duk dai cikin da wano ne yauwa gashi kuma Allah ya sake haɗa mu saboda dalilin da ya sa muka haɗu wancan lokacin shine dai kuma wannan aure gaskiya abin da daɗi wallahi eh aure ba ƙaramin abu bane matasa Allah ya baku aure ko ba ku so ne to in ya baku Allah ya baku ikon riƙewa yau rana ce ta laraba kuma takwas ga watan aljumada al'ula tsakaninmu da ramadan duka-duka watannin bayawa saboda jumada ula saniya rajab sha'aban kaga wata uku kenan in kada da wannan hudu kenan kuma a cikin baka 22 ne daidai ga watan 11 nuwamba ko novemba 2023 mawdu'in da kuka ji dan uwa ya sanar kuma shi malam Hassan Albadawi dama shi ya gaya min a waya cewa ga abin da za a yi magana a kai kuma ina godiya ga Allah farko tukun sannan zuwa gare ku saboda fahimta da kuka nuna game da ni lokaci na domin da talata ya kamata ya karatu nan jiya na roƙe ku da Allah a canza min kuma kuka amince to wannan na gode muku saboda fahimta da kuka nuna magana aka yi ake so a yi a kan gudunmuwar 'yan kasuwa to da farko cikin menene kasuwanci saboda ba za ka yi magana kan zaman aure ba ka san shi auren ba muhimmancin kiwo ba ka san kiwon ba ko ba haka ba alfanon noma ba ka san noman ba kasuwanci mu fara da shi tuto harka ce da dukkanin ɗan adam inda ya rayu sai ya yi shi ko a mataki na ƙasa ƙaramin mataki ko a mataki na tsakiya ko a mataki na ƙololuwa domin ɗan adam in ya zauna zai bukaci ya ci zai bukaci ya sha haka ne zai bukaci ya sa ah, to ai abin da zai cin nan wani lokaci bai noma shi ba wani ne noma kaga dole je me ya sayo kaga ciniki ya zo da haka wasu malamanmu ke cewa ai kusan ba abin da ya fi dacewa ma ai ta magana a kai sama da ƙa'idodin ciniki a musulunci dole sai an yi ciniki da safe za ka ce da yaro kai je ka sayo biredi je ka sayo siga lipton madara ku yi maza ku je makaranta shin ba ciniki ba ne wannan to a dalilin wannan cinikin haram zai iya shigowa Allah ya kare mu haka halal shi yasa Allah ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba to saboda muhimmancin wannan yasa dole a kalli ciniki ciniki wato saya da saidawa na da bangare uku akwai mai saya akwai mai saidawa akwai abin da za a saya to amma idan ka fada sai ka ce ciniki na da sharaɗi guda shida ku ɗauki alƙalaminku don ƙila zan tambaye ku in ce mai na ce ƙa'ida ta kenan ne ina magana zan tambaya musamman 'yan sahun gaba ko zan ba da tambayar ku kuma kada wani ya tsalle koma baya yawwa kun gane ko ciniki na bukatar abu guda shida inda ciniki ne na musulunci farko ana bukatar alba'i'u alba'i' mai saidawa wannan ruwa da ke cikin wannan gora in har na zo shago ina so na saya ai ba zan ce kai ruwan roba sai damin kanka da kanka ai ba zai yi ko kuwa dole an sami wanda ake kira alba'i' wannan shine sharadi na farko dole kaya a samu mai sai da shi shine ba'i'u shi kuma mai sai da kayan nan ba lalle sai musulmi ba ko kuwa ba lalle sai namiji ba ko da zai fi kyau a ce dan wanka namiji ne saboda kare da gudun fitina amma mai sai da kayan nan zai kyau ya kasance mai hankali ne ba za ka buɗe shago cike da dukiya yaro ɗan shekara bakwai ka ce ya tsare maka ba kai ma ka san baka take gaskiya ba ɗan shekara goma ya aka ƙare ban ɗan bakwai sauraka alba'i'u na biyu almushtari dole ne sai an samu sharaɗi na biyu mai saya ko ka samu mai saidawa duk kwaɗayin mai so ya sayar da kaya in ba mai tayawa ba shirme ne da haka sai an samu mai saya shine almushtari kuna biye da ni na uku a sami as-sil'a sil'a shine abin da za a misali kaga wannan shine sil'a commodity kenan ga mai saya ga mai saidawa amma ba kaya ciniki zai kullu ba zai kullu ba saboda dole a sami as-sil'a wasu suna kiransa al-masmun wanda za a yi mai kuɗi nawa kenan ya jama'a nawa kenan ku gaya min na farko na biyu na uku to haka nake son karatun ya tafi ku rike mai na faɗa mai saya mai saidawa abin da za a saya na hudu a saman farashi farashi ni ne mai saya kai ne mai saidawa ga abin da za mu saya to ya za a yi dole in fidda kuɗi na baka ni na rabu da kuɗi na kai kuma ka rabu da kayanka ba shi ne wannan ba shi suke kira a tabadul manafe ka gane ko mai kaya ya rabu da kayan shi ni kuma in rabu da kuɗi na don kuɗin kake so ni kuma kayan nake so kakanninmu a cancancin baya suna cinikin ba ni gishiri ne in baka manda shi suka kira trade by barter misali sai an zo nan ba muna kusa da dawanau ba ne dawanau gata nan ta ce ko nan ba gata nan kasuwar duniya ce afirka ta yamma nan suke zuwa burinmu nan kano in kana maganar hatsi ba abin da babu a dawanau din nan masara shinkafa gero iburo acca garin albo komai na nan wata haka zan taso daga unguwata kusan kilomita kusan goma sha biyar in ce kai ku zo mu je da wano saboda kun tara arzikin tu kun tara dukiyar ya ku dawanawa masu albarka tun haka za mu zo kan waɗanda suke da ƙwandala a hannu suke hada-hadar saya da saidawa da kuɗinka ya kai ɗan kasuwa da babba da matsakaci da babba mai kaiwa addini mai kaiwa masallacin unguwarku marayun da aka mutu aka basu wannan yi ka ɗauka game da su iya abin da za ka iya idan watan ramadan ya tsaya masallatai nawa kake kai musu kayan buɗe baki kana da hali kana da shi ila kai a gidanka shinkafa sai a shekara baka je maka sayo ba akwai su shinkafa da ita ce ga ta na iya gani wani kuma kullum sai je ce fa ne kwano ɗaya kwano biyu Allahu akbar ba ka fi shi bane ba ya fi ka bane inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir aya mai lamba 13 sura mai lamba 49 Dan haka dan haka a samu mai saya da mai saidawa da kayan ciniki da farashi na hudu na biyar a samu arriba yarda saboda mai kaya ba za ka zo ka ce kai na'am nawaye wannan nawa ne to wane ya ce a ɗauka sai ka ce ba na sai da ba ne aka ce a an saya ga kuɗin da mun ɗauka cin ciniki bai yi ba dole sai ya yarda in miliyan za ka ba shi kuma yana saidawa naira goma ba ya san miliyan ɗinka ko ku gane ba ne sai an sami arriba shine consent in babu yarda ciniki bai kullu ba alba'i'u almushtari as-sil'a as-samanu ar-riba kun rike na shida siga sigatun maganar da da ita ake kulla cinikin wani na saya na sai da maka dole sai da wannan waɗannan muhimmai ne musansu to ina ku tabbatar mana da yawa daga cikin masu kutsawa kasuwanci ba su ma san waɗannan ƙa'idodin ba da ka muke yi malam abdurrahman al-akhdari al-bantayusi yana faɗa yana cewa Allah ji kanshi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam menene hukum Allah to da karka yi ciniki cinikin kosai doya iburo acca masara tumatir fasadabur adruku menene menene sai ka san hukuncin Allah in ba haka ba riba na iya shigowa ita kuma riba bala'i ce masu cin riba Allah ta'ala yana cewa wuta suke ci الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هكا الله يجي ما سچر ربا ba za su taso daga kabari ba sai kamar mai farfadiya a cikin bakara a biyar. kuma ya faɗi irin wannan magana a cikin suratu ali imran aya 130 la ta'kulu riba adhafa mudha'afa to bayan mun ji wannan a matsayin shimfiɗa ku gaya min sharuɗin ciniki guda shida na farko alme na biyu mushtari na uku sil'a na hudu asaman na biyar riba na shida madalla to mu koma kan shi asil'a kayan cinikin nan shari'a ba ta yadda ka yi cinikin wana wasu abin da Allah ta'ala ya halatta mu musulmi ne ba za ka sai da alade ba hatta masu sai da fatan jaki laifi suke yi akwai ɗalibi na ya zo ce wallahi malam ƙasar china sun ce in kai musu fatan da malam kuɗi mai yawan gaske amma ina so in san halacci ne ce barin tambaye ka cin jaki ya halatta ya canza da shekar tun da bai halatta ba to sai da fatan ma baya halatta idan ka haƙura kan abin da ya halatta sai ka zauna lafiya akwai cikin ‘yan uwanmu wasunsu suna sai da gumaka gunki ko nan kano akwai su je ka babban hotel a lagos fair palace hotel na ba da misalin ɗaya ne sai ga suna sai da gunki akwai da ya tambaye ne ce to malam ni ina da mai gida bature yana sai da gumaka a lagos da ya tashi barin nigeria sai ce gumakan nan na baka su Allah haka ce ya ce na baka to shi ne wai ke tambaya ta in karɓa malin ba tambaya amma ni in na karɓa zan je in gumbunce lakansu ne tun da gumakan na gwal ne fa na zinari ai kudi ne to kaga gamu da jarabawa saboda ko dai sayar da gunkin da kan mutum kafar mutum da sauransu amma na zinari inda zai bantara kai din ya sayar oh kudi ne mai yawa shine yake tambaya wato ya ga samu kuma zai ga rashi ko bu gane ba to kaga ai ya kyauta ma kanshi sai za zaka je ka farfasa ka iya kawar da wannan hancin gunki ne kafar gunki wannan kai ka san dabara ta ka misali kuma shi mai saidawa dinnan ka'idar mai saidawa dole ya zamanto sil'a da zai sayar ya zama mallakan shi ai ba za ka sayar da kayan wani ba ko dai zama mallakar ka ne ko kuma an maka izini ka yi tasarrufi shi ne dila kenan ba kayana ba ne amma mai kaya ya yadda shi ke nan babu laifi kuma harkar dillanci a musulunci akwai sharuɗa ya zama kasan kasuwa kar ka yi cuwa-cuwa kar ka yi ka'inci kar ka ɓoyin da kasuwa ke garawa waɗannan dole ne mu sani saboda haɗin da ke cikin kasuwanci kaso mai tsoka na kasuwanci ana cin haram yanzu bari muku tambaya guda biyu mutum ne ya zo ce da allawa ne ba ni rancen naira dubu hamsin rancen sai wanda aka nema ya ba da rance ci to gaskiya ba ni da kudin ba fa mu cazan nan ba fa kada caji na ya kare inda babu ne kuma shikenan kawai na bukaci caza ta iphone inda akwai in babu shikenan dan zan yi amfani da wayan ne dan kuma cajin ya kare kada abin nan eh ina fata an gane ko me nake muku magana kai madalla gafata malam to sai wanda aka ce ba da rance ce gaskiyawa ne ban da dubu hamsin amma ga waya ta yar dubu ɗari biyu ce ɗauka ka je ka sayar in ka sayar shira bukatarka ka damin da balance zai damin da nawa madalla to irin wannan ya halatta na tambayar irin wannan cinikin ya halatta ban da kuɗi amma ga kayan kuɗi har ƙimar kayan kuɗin ya girmi ya shallake ya zarce abin da kake bukata ina ƙaunar ka ɗauka ka je ka sayar in ka sayar cire bukatar ka damin da balance ɗin daga baya ka biya ni tambaya ta irin wannan ya halatta na'am ya halatta mana ya sunan shi a shari'a at-tawarruq at-tawarruq to kun ji wannan ba matsala ko to sai ce da Allah wani ba ni rancen wannan motar zan saya bisa rance to shikenan zan sai da maka motar nan bashi akan naira miliyan uku miliyan nawa da ya ɗauki motar ba akwai bashi miliku a kan shi ba kuma ya zo ne mutumin yana bukatar kuɗi ne azimin azimin ita to shi kenan ɗauki motar ka je ka sayar amma miliyan uku na kanka zai hau motar da ce dawo dawo dawo ba kuɗi kake bukata ba eh to na saye ta miliyan biyu da dubu ɗari biyar cash down ɗauki miliyan biyu da ɗari biyar kaɗi kuɗi kake bukata a yi to gashi amma ba shi miliyan uku na kanka ya halatta wannan? ha yaya kuka ce na farko ya halatta wannan bai halatta ba ai fiƙihu ne ku sai muka ce ai na farko sunan shi a tawarruku wannan ya halatta na biyu kuma shine bai'ul ina shi kuma haramun ne hadisi tabbatacce cikin sunan dole mu san dole na abubuwa din yan uwa to amma da yake laccan mu tana magana ne akan gudunmuwar yan kasuwa ko ba haka ba to zan fara muku ne da fitattun sahabbai guda shida ko bakwai dukkaninsu 'yan kasuwa ne masu kuɗi ne ba na wasa ba a zamaninsu da za kuma lakhaira suna da kuɗi jamil jamil jamil yanayi kun gane ko kuma kuɗin da suke da shi kuɗin da za a canza su zuwa ga kuɗin yau zuwa ga dala ta america ko sterling pound na ingila ko dutch mark na germany ko japanese yen na japan ko ruble na russia ko krona na scandinavia ko riyal na saudi arabia ko rand na south africa ko kwacha na kasar Z- abinan, an- zambia ko rangit na malaysia ga sunan da yawa da yawa ko ko ko ko naira uwar gida baiwar allah miskiniya yau naira miskiniya mana sai ka ba da naira dubu da ɗari da nawa ne yan canji a baka dala ɗaya ne Allah kuwa malam kudinmu mu yi addu'a Allah gyara mana kudinmu ina nufin waɗancan sabai da zan gaya muku sunansu inda za ka yi abinda suke kira conversion tahwil zuwa yau to sun fi ƙarfin kace da su millionaires sun kai billionaires ko trilonius ko septilonius amma kudinsu babu ciwa-ciwa babu inda ake zuwa ana gasa abinda ake kira nasdaq a cikin forex a dinga kadawa ana tafi din da suke america mun san nasdaq mun kun san ayyana misali forex misali ƙarya ne canke-canke ake yi cin dukiya da barna da ciwa-ciwa da yaudara da riba wannan nawa ne akan kaza to in ya wuce kaza na ƙara canke-canke to ba da irin wannan ƙari suka yi kuɗi ba ba kuma da ɓoye kaya suka yi kuɗi ba ba da kuma ɗaga farashi kai wannan shinkafa mun ƙara mata kuɗi haka kawai ba gaira ba dalili abinda suke yau an waye gari yau kaya sai canza farashi a wata guda so biyu kai kake maganan wata a sati ma daya sai canza farashi to malam wai ina zamu je da wannan bala'in ne yanzu gas kuka gas inda kana da matar aure a gida gas nawa ne kuke refilling dukka dukka a shekarar wuce bai wuce kai refilling a ainihin naira dubu takwas ba yanzu zan dubu goma sha uku ne har sha biyar kuma abin ba ƙasa yake yi ba haurawa yake yi yanzu ba fiye wata ne na rabiyar ko akwai fiye wata ne rabiyar akwai yanzu wannan bottle wata nawa ne komai ya tashi in ku kana gini kamar ka ce wayo Allah Allah rodi da za ka sai ga canza kuma ka rasa wai mai dalilin wannan abu to su sahabbai da wannan kudin suka yi ba da irin wannan kudin Allah ya isan suka yi ba yau Allah ya isa mana mutum sai je ya sayo kaya da farashin yanzu na je na so wannan ruwa katan 500 misali kowanne akan naira ɗari. kuma in na zo na sayar ɗari da ainihin goma ko sha biyar ban ci riba ba amma sai na samu labari ni da na saya a kan ɗari ɗari abin ya koma ɗari biyu san ce nima na haura maradin in sayar da tsohon farashin mun ban faɗi ba sai in ce a ai an ce ya tashi waye ce ya tashi na zalunci a ƙuntata ma jama'a da irin wannan ne wasu suka yi kuɗi fa sai gaba wani abun ku zo gani ba ne kuɗi ne kawai kuɗin cizo ne kuɗin ƙamuya-muya da irin wani ce to bari mu je aikin haji bari mu je umara bari mu je haji wani irin haji haji ko hajijiya bayan an tsotsa mutane yau waɗanda ba sa iya cin abinci uku a kanan nan suna da yawa waɗanda ba sa iya ciyar da ‘yan suna da yawa komai tsada yau adadin masu kiran mu dai a waya malam ba ni da kaza da Allah a taimaka min ga account number ni hannar sama adadi kai kana ta kanka wani kuma na makallin cewa kai za ka yi wani misali alamar ya kai inda ya kai to ya ku masu kuɗi ga ranar ku ta zo ya ku ‘yan kasuwa waɗanda kuke da zamiri mai kyau ka kauda ma wani wata bukata da ta zai masa ja ƙabe-ƙabe Allah zai gusar maka da tashin hankali na daga cikin tashi-tashi hankalin tashin kiyama to barin ba ku labarin waɗannan sahabbai Allah ya ƙara musu yadda bisa wani bincike da ɗan uwayi ga sunan da ya ce ɗa'imatu asriya sahaba wato jerin gwano ai ƙa'ima ce list na sahabai masu dukiya mai yawa rubutun Dr. yusuf ibn ahmad al-qasim ya wallafa wannan rahoto ne shekara ta 200 da ainihin goma ya wata mukaddima mai kyau wanda shi na gaya muku a takaice kai tsaye sai ce ga su ko da dai bai kawo ɗaya daga cikinsu ba amma ɗaya daga cikin marubuta sai ce ni aure na ƙa'ima ta farko shine sai na bakar na saddi kuɗi ya kai dirhami dubu ɗari hudu kai ba ƙaramin kuɗi ba ne Allah kuma kaga mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne amma dai ya ciyar da dukiyar na daga addinin Allah sai na umar yake cewa tun da za a je jihadi annabi sallallahu ya ce mu kawo gudunmuwa ni sai na wuce abubakar yau ina sai na umar ya kwashe rabin dukiyar shi misali in yana da dubu talatin sai kawo nawa kenan ya manzon Allah ga ta gudunmuwar ya ce barin ga abin da abubakar zai yi barin ganin zai yi shi yana ganin ya yi ƙoƙari sai na abubakar malam sai zo da dukiyar shi gaba ɗaya ya ce kai maza ke wasabiqun al-awwaluna abubakar me kamar iyalai ce na bar musu Allah da manzon shi yace na sallama ba zan kamo abubakarin ba ya kai ɗan kasuwa a kasuwar dawano a kasuwar minjibir a kasuwar ungogo a kasuwar ɗanbata a kasuwar kwari a kasuwar ko'ina ne to kaji abin koyinka karka yi koyi da mustajambul mai jan kunne yi koyi da bayan allah na gari kuma ba cewa aka yi sai ka fi su fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu sai na bakar kenan na biyu zai na Usman multimiloniya ne a irin wancan lokacin a ƙa'imar da ya kawo na uku alhatu bin ubaidillah kuma dukkaninsu an ba su aljanna daga duniya na uku az-zubair ibn al-awwam na hudu abdurrahman bin auf duk ya fi su kuɗi kuma a mizanin wannan lokacin na biyar ko na shida sa'ad bin abi waqqa to shi wannan marubuci sai ya yi kokari ya kyauta kwarai wajen zakulo ma'aunin dukiyarsu da ma'aunin wannan lokacin in ka san abin da ake ce da shi wato finance yi kokari to ka bincika ga nawa ne a naira Najeriya sai ce fa amma sarwatu Usman ibn Affan amma sarwa dukiyar sayyidina Usman an kinta ta dukiyar dududu kan cewa dirhami dirhami miliyan talatin ne a matsayin fidda ƙarsan azurfa ba ƙaramin dukiya ba ne da kuma ainihin dinari dubu ɗari da hamsin a wannan lokacin ta ina ya samu bai ɓoye kaya ba bai yi ƙarya ba nawa ne ito gaya ma gaskiya haka ake yi ko? na zan yi tiket malam da Allah nawa ne sai ya kalle ni tukun sai ya kalle ka tukun to an gaya ma gaskiya ma'ana ina da ƙarya ina da gaskiya wacce kake so yanzu muna ganin kuma wannan wani wayo ne da da- da da dabara that we are smart to su ba haka suka yi ba ba kuma da riba banki wallahi suka tara kuɗi ba mu muke cin riba a banki mu je ajiyar banki a ƙara mana kuɗi ba haka suke ba ba kuma haka ciniki na cryptocurrency mai cike da ciwaciwa da har yanzu ba bayani a kai ba ba kuma mmm ba ne multi-marketing level mlm ba da wannan ba ne ba kuma fonzi scheme ba ne 'yan ciwaciwa na meverondi mutumin ce na barawo duk sun zo sun cika ba na 'yan forex ba ne ba na ce cinikin forex a intanet laifi ba ne ni ƙwararre ne a wannan fagen tun na ba bankuna da yawa shawara bisa tsarin addinin musulunci na shekaru da yawa sau da ka muna da gogewa a wannan fagen gwargwadon hali kuma a ƙa'ida kafin ka kutsa cikin harkar ta'amulin kuɗi sai ka tara sharuɗa guda biyar la'alla daga baya na karo muku na amma yanzu ina sadadi ne na muku bayanin magabata saboda in kun ce 'yan kasuwa to ku zo mu fara gabatar muku da magabatan mu tuku suna ababen koyin mu yake cewa ula'ika aba'i faji'ni bimithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u kaza tsakanin farazdak da jarir da akhtal akwai rigima ko to nake cewa da ku yan uwa sai na Usman an kaddara dukiyar shi da irin wannan dukiyoyi maɗuɗan gaske san dalili ya ba da gudunmuwa aƙalla wuri biyu a dalilin kuɗin shi da ya bayar wallahi Allah ya bashi aljanna annabi ce wa zai sayi bi'ir roma a cikin bukhari kaji fa wata rijiya ce a madina wani ba yahude mugu yahudu tuba babu yahudu mugun kaya ya dinga tsallara musulmi kudi don kar a sha ruwan inda bai ce wa zai sai wa zai sai wannan rijiyar ya kwace mu daga wulakancin bai hude usman ya ce ana ya rasulallah ya kai dan uwa mai kudi ya kai mai raguwar canji da kwandala a hannunka ga ranarka ga ranarka kirista suka zo saboda suna rena hankalinmu zan ba ku misali ne kawai sai su ga fili kusa da musulmi sai su raba su je gun ƙawayawanmu marasa wayewa ce a saida musu za su yi coci a yankinmu ce to yana ce to ani kuɗi nake so ya sha kenan ni duk wanda zai bani ina ruwana kuma musulmi ne to irin wannan sai ya zo maka ya kai ɗan kasuwa mai gudu ka ce to na baka ninkin abin da suka baka saboda kishin addini na muna da irin wannan zuciyar don ce a'a ba amma ina suke sai mutum ya duba ya ga me zai samu na kudin shi tuku madadin ka sai lahirarka sayyidina Usman rijiya ya saya Anas sarki ce da shi man hafara bi'ira ruma falahul janna ko man yashtari wa zai sai rijiyar sai na usman ya sai rijiyar kuma ya samu aljanna tana nan har yanzu rijiyar a madina an killace ta na je na gari yanzu tarihi don haka wannan kenan sai na usman na biyu lokacin da za a je yakin tabuka ina son tambaye ku yakin tabuka yan uwa wace kara aka je ne in ka sani ka daga hannu yakin tabuka shekara ta nawa ba da yakin ma na malam shekara ta tara mun gode kwarai da gaske haka kai to barin tambaye ku dama ina tambaya na ce da ku sharaɗin ciniki guda shida ne da wanne da wanne da wanne da wanne da wanne ina tambaya ne Na'am? Na'am? Ai larabci za ku bani. Na'am? Alba'i, almustari, as-sil'a, as-saman, ar-riba, Allah ya muku albarka haka muke so karatu a rike abin da aka faɗa na ambaci sahabbai guda shida shida waɗanda fitattun 'yan kasuwa ne masu kuɗi ne wa zai gaya musu abubakar sai na usman ibn auf talha sa'ad kumanci ɗaya azubair kaga ai ba ambaci bilal ba amma ya cikinsu allahu akbar ba a ci sahibin rumi ba ba wai sai na umar ba ko ba haka ba saboda ita dukiya Allah yakan ba wani Allahu yabsutu rizqa liman yasha Allah ka buɗa mana arziki mai albarka kun ji misali na farko ku kuma rike abu guda biyu da Usman yayi rijiyar Roma na biyu da za a je yakin Tabuka ana kiran wannan Jaisul Usra fi sa'atil usrati malan da za a je tabuka tafiya ce mai tsayin gaske daga madina zai kai kilomita 100 da wajen 50 daga madina kai ma bai wuce haka ba eh kamar daga nan kano ne karushi zare fa zai wuce haka ka bashi zuwa kaduna haka sabai suka tafi a kafa lokacin ba mota ba babur ba keke ba cellular phone la ilaha illallah kuma lokacin da za a je yakin tsananin zafin rana ne kuma raƙuma suke hawa akwai ƙillatu zahari baya da za a hau kenan har ɗaya daga cikinsu abu haisama yana son ya tafi ya tsaya a baya a wannan lokacin ne sahabban nan guda uku wa ala fasu na kullifu an gane ko ba su samu zuwa ba hilal bin umayya marat bin rabi ka'ab bin malik ba su samu zuwa ba ko amma shi abu sama ya zauna bai je yakin ba ga matan shi sun shirya mai al'arish gun hutawa ga ruwa ga ce kai a ba haisam an rasul fi shiddatul har wa an ta baina zaujatai ta tana'am sai ce kai ina tuhumar imani na ku ɗauki abincin sai da manzon Allah ya ƙarisa ta boka abu haisama malam ya tashi malam yana sauraitar da manzon Allah da sahabbai suka suka ce ya rasulallah ga wani mutum nan can tafi ya ce kun aba khaisama kun aba khaisama sai ce huwa abu khaisama imani in ya zauna malan wallahi duk abin da ka mallaka sai ka ba Allah saboda ka san duniya mai karewa ce haka muke so ƴan kasuwa a wannan wuri a wannan unguwa a wannan kasuwa ku zama irin su ku kamanta me ka ba Allah a shekara guda ɗin nan mai kai mutum nan suka musulunta a hannunka marayu nawa kai musu abinci kai musu riga nawa ka biya musu kudin aure sadaki yara 'ya'yan baiwa da ke bukatan minha dirasiya scholarship nawa ka agaza musu a matsayinka na miloniya nawa ka taimaka a masallaci nawa ka ɗauki nauyin limamai liman ya zauna ya karantar da ku ya muku bincike ya ilmantar da ku ya kulla alaka tsakanin duniya da lahirar ku amma ba ku ba su koda albashi babu taimako babu agaji sai in cin canza riga sun canza mota a ce aka makalla har da kai ma har da kai har da kai ma saboda mugun jafa'i irin nan la ilaha illallah kaga kirista wanda suke arna ne kallon da suke ma'anin shugabannin su misali hazi mushkila nawa nawa ka ba mu yara kudin neko kowaye misali nake bayarwa kawai nawa ne wani ce wallahi yau kwana baka ban ci abinci ba kace to gashi Allah ka ba mu wannan zuciyar nawa ne ce kayan da na saya a wurinka wallahi ban da kuɗin biya ina jin tsoro ka ce wallahi na yafe maka Allahu akbar zai ce na gode ka ce a inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an nawa kuke irin wannan nawa nawa ya zo maka ya ce wallahi gidana ne daminar da ta wuce gidan ya rubuta ban da kudin zai ka ce da shi kwantar da hankalinka nawa ne ka ce wannan kuma wani mai kuɗi kenan hamshaki ya ce jama'a da yardan Allah ramadan na zuwa zan karya farashin shinkafa amma mu ne azumin na zuwa muna ƙara wato bakar zuciya akwai masu sayan kayan hatsi su taskace su ɓoye ce ramadan na zuwa allahu akbar gishiri a ɓoye siga a ɓoye dauro a ɓoye gero a ɓoye a lokacin da waɗanda suke ba mu ba su suna karya farashin kayansu 1997 ba zan manta ba na dawo tafiya wata ran daga ghana zan dawo gida kano sai na bi ta kotono ba makwabtanmu ba ne na tsaya a benin republic kuma ikon allah a watan disamba ne 31 ga disamba ana gobe sabon shekar 98 kenan kuna fahimta ta to sai na je sayan magani a shagon sai da magani pharmacy da faransanci pharmacy sai suka ce ai wannan farashin maganin mun karya mai farashi na ce da su saboda ne pourquoi da faransanci because of what pourquoi saboda ne sai suka ce ainihin saboda karatowar kirsimati sai ikon Allah wallazina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd illa tabaltu tabaltu kasiri wallazina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fi lardin kabir a cikin al-anfal aya mai lamba 74 kafirai suna son juna nace ikon Allah su sun karya farashin kaya saboda bikin addininsu amma mu kuwa idan addinin ya taho ramadan a lokacin ne muke cin juna kamar gaiwa mu mu ɓoye kaya mu ɗaga farashi bala'i ya kai bala'i kun gane manufar saƙo na nan ko to ya za mu gyara wannan hali haka nan sai kayan maganin a farashi karyayye ina mamakin irin wannan karamcin da suka yi ne ga su ba musulmi ba ne kuna fahimta ta ko na faɗi mutum nawa zuwa yanzu na'am na farko wa na ce sai na abubakar ko da irin dukiyar da yake da ita sannan kuma saiwa yawwa sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara mai yarda kamar yadda muka ji wato shi ne ya fidda kuɗi ya taimaki rundunoni da yawa da za a je wannan yaƙi na yaƙin tabuka daga dukiyar shi ne an gane abubuwa guda biyu ya yi ya ɗauki nauyin masu yaƙin tabuka cikin kuɗin shi ya kuma haƙa rijiyar roma cikin kuɗin shi kuma duk wannan kisa na cikin sahihul bukhari kuma Allah ya bashi aljanna yanzu misali ya kai dan uwa dan kasuwa tare da kuna maganan masu kudi yan kasuwa kai ma ya kana ciki ai kowa zai yi bi hasabi halihi amma an fi tsammani ga wanda ke da kudi da yawa ne turawa suna karin magana way to whom much is given much is expected man u'tiya al-kathir yatawaqqa minhu al-kathir wanda aka bashi da yawa ana tsammani shi ma yayi da yawa wanda yake billionaire zaka yi tsammanin in aka tashi neman mun gina masallaci a ce ya bada miliyan daya billionaire kace billion million so nawa ne kana da miliyan 500 sannan kace ga naira 10,000 sai mu ce wallahi ba masu a an shi kawasan na Allah baya kaɗan waya gaya maka yana kaɗan mana amma talakan da yake kuta yaumin da kire ke samun abin da zai kai baki sai mu ce ba da naira biyar ya isa fattakullaha mastata'tu na fata kun gane ko sayyidina Usman kun ji abin da yayi sayyidina Abubakar yayi ne dukiyan shi gaba daya bayar Usman nawa yayi biru Roma da kuma ya tallafa ma rundunar zuwa yakin Tabuka Usman kenan na biyu dukiyar Talhatu bin Ubaidillah Talhatu dan Ubaidillah an kaddara dukiyarsa cewa dirhami miliyan biyu ne miliyan na da zero nawa ne in tambaye ku miliyan zero nawa ne na'am shida a lissafin amerika ko ingila da akwai bambanci lissafin ki misali ka bar shi lissafin asali in ka ce miliyan zero guda shida ne ai amma dubu fa zero nawa zero uku sai ka sa bangaren decimal point kawai ka sa dot zero zero bangaren zero kwabo kenan misali to yana da miliyan ainihin biyu a lokacin da miliyan take miliyan yanzu kan miliyan a naira ba komai bace agun wasu kuma a'a maran komai ce yanzu in na tsinci naira biyar akwai naira biyar yanzu nan akwai ta bayar Allah na daina ganin ta akwai naira biyar to in na tsinci naira biyar a wajen masallacin zan yi cigiya? in yi cigiya? ina tambayar ku ayo amma amma in ka tsinci kudi za ka yi cigiya shekara guda bisa alfiqhul islami sai in na tsinci na zan zan cigiya malamai suka ce ba sai kai cigiya ba idan kudi kimarsa ta yi ƙasa ta rushe ta yanda ba kowa ya damu da wannan kimar ba baka bukatar cigiya ko da akwai wanda zai to yanzu me za ka sani naira biyar yanzu ɗanka za ka bashi ka ce ga kuɗin makarantar naira biyar ai ba zai yi ba amma inda za ka tsinci naira dubu ɗaya to tana da ɗan kima kima ita ma ɗan shi sayid na talatu bin ubaidillah an kinta ta dukiyarsa بمليوني درهم ومئتي ألف درهم ومن الذهب مئتي ألف دينار abin da ya tara na dukiya kuma an ce a rana abin da yake shigo masa shine yana samun dirhami dubu a rana ba karamin kuɗi ba ne yau don ka samu naira dubu a rana to me ka samu babu komai eh saboda yanayin kuɗinka ne misali amma su a wannan lokacin ba karamin kuɗi ba ne an gane to barka ji kyautan shi talhatu bin ubaidillah yace wa min saha'ihi yana daga cikin kyautarsa annahu sa'alahu rajulun an yu'tiyahu bima bainahu wa bainahu min ar-rahab min ar-rahib wani mutum ne yace talhatu dan Allah ka dubi girman zumunta ba ni da shi taimaka mini karka kalli komai ka kalli zumuntar da ke tsakaninmu da kai bai ce da shi kala ba fa'aɓahu arzan ƙimatu ha dirham sai ba shi wani wawa keken fili ƙasa da aka ƙimanta kudin shi da dirhami dubu ɗari uku na wannan lokacin kana maganan filin da a kintace za ka ce naira miliyan ɗari biyar a yau ko sama da haka yanzu ga yamin wanda zai kyautan fili da aka kimanta kudin shi a naira miliyan 500 hai ba za a rasa ba amma cewa na nuna min shi ina son gan shi ina mazan suke ne da yaka ya ku 'yan kasuwa masu kudi Allah ne ya zaɓe ku da wannan alkhairi وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد دخل الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم ألا باجين كتاب نفات أنغانيكو yi kafin lokaci ya wuce malamai suka ce sun bukaci su yi sadaka ne za su ga irin alkhairin sadaka da aka suka ce fa'as sadaka wa kun minas salihin wani akwai namsin za ji asaluna Allah ba jinkita marai in ajalinta ya zo saboda ka yi bashi wannan kyauta wasu suka ce ya bashi ma sama da haka wa kana la yadau ahadan من بني قرابته القريبة والبعيدة إلا كفوا حاجته طلحته Allah ya ƙara duk wani wanda yake son ɗan uwan shi ne na jini na nesa ko na kusa wallahi baya bari ya kwana da yunwa sai dai in bai sani ba sai rika shi to yanzu nawa ne ɗan uwanka ne kuma kana da shi in dai babu shi ta wannan wani abu ne amma da shi da fata an gane ko to wannan dan mu samu abun koyi game da magabatanmu kuma sai ya biya mishi bashi ba yadda a ce bashi na dan uwan shi na jikin shi sannan bai abu sai dai bai da hali waqila fi taqdiri sarwati akthar min zalik a cikin tabaka na ibn sa'ad wanda ciki akwai alwaqidi cikin isnadin sayyidina talhatu dan ubaidillah kun san kashe shi akai a yakin jamal ya mutu shahidi ne kuma yana cikin waɗanda aka ba su aljanna tun daga duniya su guda goma ɗin a cikin taskarsa da ya bari akwai dirhami dubu dubu dubu a aje kuma duk ya keɓe su ne ba wai don riba ba ina taimakon addini zai taso ina maraya ina gina fita jihadi ina ilmantarwa ya kai mai hali kaji abin da ya kamata kai haka ina ba da shawara ga duk wanda Allah ta'ala ya yaukaka misali hannunsa irin waɗannan matasan mu ƴan agaji na sunna da ƙoƙarin da misali ƙungiyar izala take wajen yaɗa sunna da karantarwa a dukkanin ɓangarori gwargwadon hali me yasa ba za ku keɓe wani abu mai tsoka ba na taimaka musu in ma kana da bangaren tafiya irin taka tafiyar ko wata kungiya da kake da shi misali ko na fitiyano misali in dai addini suke ma aiki ku taimaka musu shi a ce ba za mu ce ba har abada wani an riga an raba hanya ba zai yiwu ba na ba ku misali ne ku samu lokaci mana asibitin dawanau ku kai ziyara ku ce ina marasa lafiya wannan asibitin gaba ɗaya wannan garin gaba ɗaya na biya kuɗin asibiti kudin magani wannan muhimmin lamari ne kai daidai iyawarka dan kasuwan da yana faka-faka jarin sai kare ka ce to na taimaka maka ina so ka tashi amma ka san ciwon kanka idan baka nuna ka san ciwon kanka ba to wallahi babu ruwa ne na maka misali misali mace mai kosai an batta da yara rakwacabci ka ce wance ga jari wallahi wata idan ka bata jarin dubu hamsin kwayo ka kare mata aiki wanda kai ko idan ka shiga ainihin kila shoprite dubu hamsin ba kuma bane gare ka ita wani abu ne misali kai da kake ganin wannan aikin mai kuɗi ne za ka samu tsoho ɗan shekara hamsin sittin saba'in ya kasa dankali a bakin titi allahu akbar da dankalin nan ne zai ma 'ya'yan shi abincin buɗe baki da azumi abincin kalaci a ba da kuɗin kaza ba da kuɗin kaza rike gida fa sai kai da gaske nawa ne wannan sai ce eh alhaji naira goma goma ne Allahu akbar sai ka ce me zai rizu to in zai yi ka ce to duka hada min kashi goma kuma kowanne zan saya akan naira hamsin hamsin baka taimaka mishi ba wallahi zai maka addu'a sai shi Allah ya saka maka da alkhairi za ka iya wannan mutum ya maka aiki ya kamata ka bashi kuɗi ƙasa da abin da ya kamata sai ka ce ka bashi sama da haka lada aikin shi dubu goma ka ce na ƙara maka dubu goma sha biyu wallawa hibbul masu kyautatawa ihsani wannan za ka iya wannan ba zai gagare ka ba yara ƙanana ɗin nan sai mai halawa sai mai biskit ka gaza abinda ka ci abincin ka ya rage karka ce aje a zubar aje abincin kila za ka ji ko kun ci ko kun rage sun zo mabaratan nan ga sama da su da yawa a kanan nan tamu to amma abu ne wanda yake da masu arzikin da 'yan kasuwan ku yi makanku gata musamman ku tallafa ma addini misali da ramadan ku ɗauki nauyin masu zuwa tafsiri a ƙauyukan ungogo a ƙauyukan minjibir a gasunan ƙauyuka da yawa a kanan nan wannan yanki ɗin za ku iya ku ƙebe kuɗi ku je asibitin ku je misali asibitin kula da marayu ko gidan marayu kusa da asibitin ablai wasi akwai gidajen marayu ko to wannan ina gaya muku labarin sahabbai sannan ina shigo muku da wannan saboda ƙulla alaƙa tsakanin jawabin da kuma waɗannan magabata namu Allah ya ƙara musu albarka da fata an gane ko sayyidina Talhatu dan Ubaidillah kudin shi kenan sannan kuma da aka tashi wani bangaren kudin na sai ga ya kai kusan wato dirhami miliyan 300 Talhatu ibn Ubaidillah Imam Zahabi ya faɗa yana ta'aliki akan wannan magana sai yake ce babban abin mamaki game da ainihin Talha wato ya bar diri-diri na kayan dabbobi kusan 300 cike da zinari kuma duk ya keɓe su wajen taimaka ma addinin Allah ba da ribar duniya ba kaga waɗannan sun ababen koyi mu daga shi sai rotu sai azubair bin al'awam shi azubairu Allah ya ƙara mai yadda an kimanta tasa dukiyar shi ta fuskar fili ne al'iƙar fegi mallakan fegi muhimmi ne shi yasa a wata ruwaya aka ce karka sayar da fegi an hana mutum ya ɗauki kuɗi feginsa ya sayar da shi ya sa kuɗin a kasuwanci shari'a ta hana wannan to wannan sai rikita wasu ka ce to filina in sayar da shi in je harkar motoci ya zama laifi sai malamai suka ce a hadisin malamai sun harare shi wasu sun raunana shi don kada wani cikin sai faɗuran ruwa hadisin akwai alamar tambaya kan ingancinsa sai suka ce muƙaddara ma ya inganta hadisin sai suka ce abinda ake nufi ai kayanka ne ba mai hana tasarrufi cikin abin da ka mallaka hikimar wancan suka ce domin fegi da gida dukiya ce da ba gara ba gara ba zago ba ainihin wuta babu gobara to ya za ka ɗauka ka kai kasuwancin da zai iya fuskantar karewa ita ce hikimar kawai an yi ne saboda maka gata to misali sai dai ka sai da fili ka ɗauki kuɗin ka sai fili irin shi shi ne zunzurutun hadisin to sai dai bai ma inganta ba gaskiya in ma inganta ga maganar da malamai suka yi walakin Allah sallam ina fata an gane ko to shi sayyidina azuwar ibn al'awam mutum ne wanda Allah ya masa baiwan gidaje an gane ko duk da haka kuma ya bar ainihin wato dukiya miliyan hamsin da kuma dubu ɗari biyu kamar da ke cikin sayil bukhari sannan ya kasance mutum ne mai gidaje da yawa yana da mataye guda hudu yana da gida a madina gida biyu a basra gida a kufa gida a misra ya yake zuwa a lokacin da ba jirgi ba mota kuma yana kewa matansa guda hudu da ya rasu kowace sai ta zama to miloniya ita karan kanta abin da ta bari misali babu ciwa-ciwa cikin dukiya babu haramci babu kwace saboda su kudin suka mallaka ba kudin ne ya mallake su ba suna wannan karin magana sukan ce imtalikil mal la tatrikil mal yamtalikuk kun gane ko to wannan ke sannan kuma abdurrahman bin auf suka ce shi fi dukkanin sahabi ma dukiya amma shi sayyidina abdurrahman bin auf kun san me suke kiransa kana tajiran isamiyan shi ba isame ne ma'anin ba isame ba ya fara ne daga wato talatale domin da ya zo madina annabi sai hada shi alaƙa da shi da wa sa'ad bin rabi sa'ad ya ce ya abdurrahman kai dan uwana ne ka taho daga makka baka da dukiya duk madina ba mai dukiya ta ka zo zan raba dukiya ta gida biyu zan baka rabi ina da mata biyu ka je ka kalli wanda duk tafi burge ka ka nuna ta zan sake ta ka aure ta wannan imani akwai shi yau a'a karka ce babu kila ko wani bawan Allah ba mu sani ba a rakabe amma wane ne sai ka tona ai sai Abdurrahman ya ce da shi ne dukiyar ka rike dukiyarka nuna min kasuwa kawai shine islamiyya mata ka ka rike to shine malamai ke to da Sa'adu da Abdurrahman wane ne ba mamaki ne cikin sunna mutum ya ce mata na guda biyu je ka kalli ne ba zan ci a wanda dai ce maka kalle su da kyau wance ce to wance na sake ki ki inda ya aure ki sannan dukiya ta zan raba biyu ka kwashe rabi misali in yana da miliyan biyu ya dauki nawa kenan to sahabbai kenan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa abraman da auf sai ce da shi barakallahu laka fi ahlika wa malik dullani ala suq ina kasuwa take malam sai shiga kasuwa fara biha shay'an min aqitin wa samnin kwana biyu malam sai ga kudi cin kuskus a hannun abdurrahman kana islamiyyar kasuwanci ya saya ya saida kuma a ka'idar musulunci idan na sai wannan kayan naira tara na kuma sayar da shi naira goma sha takwas riba nawa kenan? 100% kenan ko? dari cikin dari haka ne? yayi kayan da ka saya ka sayar da shi ninkin farashin da da shi kasa ya halatta ya halatta ya halatta ma ko riba ce wannan ba aka riba take ba yana cikin wa ahallallahu albai'a wa harrama riba to sai dai kuma da wahala ka sami addu'a da an so sayo mai ciniki yace Allah ya ji kan duk mutum mai saukin kai in ya sayar in ya sayar in biyan bashi to amma ai na gaya maka na saya naira tara ne kuma ina neman riba naira tara kai ce wallahi na yadda to me matsala ai ka yadda ai in ba ƙarya kai ba to amma wanda zai ce to wannan abun naira uku ya saya amma sai ce da mutum wallahi na sai shi naira ashirin ne suna yi to kai in ka tashi saya za ka taya mai daidai gaban da ya ka masa tsara daidai gaba ne sai ce to shi kenan da Allah ka bin naira goma ka ji fa naira goma sai ce to to shi kenan lai saboda kai ne kuma gaskiya ba ne kuma shi saboda kai ne misali to ana sa mutanenmu da yawa da ke irin wannan harkar kuma ba wannan tarawar ce wallahi arzikin ba waɗannan magabata na koro muku labarinsu ne don kusan ya suka tara dukiyarsu zamanin su ba magana ne ba magana wani banki zalala aje kuɗi suke adudu mu babu ɗaya da ke kwana ya barci in zakka ta hau bai fitar da zakka ba Allahu akbar Abdurrahman dan Auf kenan kuma daga cikin hanyar da ba da dukiyar shi an ce rana guda ya sayi ainihin fili na dinari dubu arba'in yana sa ce na bayar sadaka fi sabilillah kaji fa yana saya bai jira a ce kana bukatar shi a na na riga na sai da mu ubangiji na bashi ina neman wancan ladan ne ya kai mai dukiya ina kake na biyu abdurrahman dan auf yace duk wanda ya je yakin badar cikin dukiyar shi a bashi dinari 400 ba ƙaramin kuɗi ba ne amma sai wanda ya je yakin badar saboda albadariyuna suna da matsayi sai na ali in ya tashi yin sallah akan gawar wanda ya yakin badar yana masa kabara shida ne shida ya ce kana badari hal an ta badari talasta badari ma ka kabara nawa muke ba hudu ba ne allahu amma yana yin shida akan wanda ya je yakin badar da fata an gane ko ya sake musu wasiya da dirhami dubu ainihin wata dinari dubu arba'in abdurrahman dan auf har wa yau sai da ya keɓe dawakai dawakai dawakai guda dubu ya ce a hausu a fita jihadi saboda Allah ɗan siyasa zai sai mota wajen kusan ɗari ko ɗari biyar saboda me campaign kuma ba lalai bane ci zaɓen kuma sun tafi a banza a banzan bazara ƙarshe ƙila ba karuwai amma da kyar su sai wa masallaci motoci guda ashirin ashirin ka tafi da yawa a yi wace irin wani irin rashin tunani ne wannan duk lungu duk raba duk zafi duk kwazazzabo duk taɓo za a gansu wurin wajen tallata kamfen na siyasa saboda duniya kuma su yi ta rigima a kan mulkin duniya su yi ta faɗa da junansu su kan har ido bacci kuma ba kan gaskiya ba ba wanda ɗayansu da zai tsaida maka dokokin ubangiji babu to kan ku je kuna ta matasa kuna kashe kanku akan wasu ƴan siyasa ta ko ina ku suke ba wani tsira muku Allah ya ce annabi ya ce mu muka fito muka yi ta addinin muke kallo shine muke kallo kawai kamar da muka sha faɗa in za a mai ta sau ɗari za mu sake cewa addinin mu shine kan gaba shine abin da gaibu mu kawai ina fata an gane ko to wannan shine kuma Abdurrahman an Auf Allahu akbar sai da ya wasiya wata katotuwar gona ya ce duk matan manzon Allah na sai da wannan kudin a kai musu kowace ta sa alalitarta an gane da aka kimanta zan kudinsa ainihin dubu ɗari ne na kudin wannan lokacin shi kuma bayan duk wannan abin da yi matan manzo Allah dan Allah duk baka da abun koyi game da abin da suka yi sai koyi da wani daban shi kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara mai yarda shi kuma an kimanta dukiyar shi wato dirhami 200 da kuma 50 ina fata an gane ko abin da ke tabbatar da sa'adu mai dukiya ne a cikin bukhari da muslim ya ce manzon Allah ya kawo min ziyara shine ada ne ko menene ada kawo mara lafiya ziyara ba cewa zara ko ada iyadatul marid a hajjin bankwana ya ce min waje'in ashfaitu minhu alal maut saboda ciwo da ya dame ni har na ɗauka mutuwa zan yi فقلت يا رسول الله يا من زن الله بلغني ما ترى من الوجع من زن الله كاغا yanda nake ciki kaga da ciwon da ke damuna ya manzon Allah wa ana zumalin shi faɗa da baki shi kuma ni mai kuɗi ne wa ana zu ash malin sai ce da shi wala yarithuni illa ibnatun li wahidatun bani da magaji sai ya kwaya ɗaya kuma kun suna ƙa'idar rabon gado ya nawa take ci ya indan indan firadiha nawa take ci nes rabi zaka ba ta rabi zaka ba ya in ta kasance ita wa in kana wahidatan talahan nis idan mutum ya mutu misali ya bar miliyan 500 kuma cikin 'ya'ya ba shi da abin da ya haifa sai 'ya mace to sai a ba ta miliyan 250 ba ka Allah ya ce ba kaga ta kudince to shi ya ce ni mai kudi ne ya rasulallah ba ni da mai gado illa ibnatun wahida na'am ya manzo Allah in yi sadaka da dukiyata gaba da yace wa zalla yuraji'u an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama liyusiya bil akthar min malihi ya manzo Allah ka bari in wasiya da mafi yawan dukiya misali in yana da naira miliyan 90 ya manzo Allah ka bari in yi wasiya da miliyan 80 annabi ce a'a ba yadda ba yace to in yi wasiya kun san wasiya ko me wasiya mutum zai mutu shi to in na mutu dukiyata a bawa ne kaza to ya ce da shi in yi wasiya da sulusi biyu me sulusi biyu menene sulusi biyu na naira miliyan tara ina tambayar ku shida saboda tara in ka kasa gida uku kowane kaso akwai nawa to in ka ɗauki ɗaya shine sulusi 1 over 3 to me 2 over 3 6 to shari'a ba ta yadda ka ce ka yi wasiya a ɗibi sulisi biyu ka ba da wasiya ba ka bar ‘ya'yanka ba su da dukiya la annabi ce da shi a'a sulisi bai yawa ya ce to ya rasu bari in rage sulisi ɗaya fa nawa kenan yanzu naira miliyan annabi ce to shi ma da yawa ka bar ‘ya'yanka da wadata bayan ka mutu ya fi ka bar su talakawa suna roƙon mutane haka gaya mishi to menene saƙon ciki ni mai dukiya ne saboda ka sa'adu muna biyu kas mutum ne mai dukiya da haka wasu malamai suka ce kai mu muna gani ma a rage yanzu misali naira miliyan goma sha biyu menene sulisun naira miliyan goma sha biyu to menene rubu'inta 1 over 4 uku to wasu malamai sun ce ya kamata ka rage ya koma miliyan uku abinda shari'a ta yadda dai miliyan goma sha biyu mai sulisinsa miliyan hudu ko suka ce muna ganin a rage ya koma miliyan uku kawai shine rubu'i tun da ya ce wa sulusu a sulusu sulusu kasir to mai da shi kasa kenan ko da mutum zai ba da wasiyan da ba a yadda ba ba za a yake da ita ba ina fata an gane ko to waɗannan abin da muka gaya muku na sahabai mutum nawa mutum nawa to kunji ula'ika aba'i faji'ni bi mithlihim idza jama'atna ya jali ya jarul majami'u bayan mun ji wannan kuma kun ji na ambata muku zan ambaci abubuwa guda goma musamman wanda na ƙarshe kenan hanyoyi bisa ƙa'ida bisa tsari da mai dukiya zai iya taimakawa na farko ta hanyar waƙafi alwaƙaf yana ne waƙafi kana iya gina ƙatoton gida a dawanau kashe gidan nan waƙafi ne ma'anan waƙafi ka gaya mai 'ya'yanka ko bayan na mutu karku wannan ba za ku gaji wannan gidan ba na bar gidan duk wanda ya zo neman ilimin qur'ani a wannan garin ya zauna a wannan gidan kyauta eh gidan naku ne dan na babanku ne gadon ku amma har kuma ku mutu mutu ku in tazo ban yadda ku sayar ba a dai ci gaba da zama ana karatu ciki ladan ya kai mu wannan shine wakafi kun fahimta ko ka ce ga mota ka sai wannan motar ta dinga kwasan almajirai zuwa karatun hadisi a cikin birnin kano ko a wani wuri a nan akwai malamin da ke karantar da tafsiri qur'ani akwai ɗalibai da yawa ta ku ringa shiga motar nan kyauta motar nan ba na bukatar ta kawo min kuɗi abinda nake bukata kawai wannan alkhairi ka rike capital din amma amfanin ka ba shi ne wakafi ana ce da shi wakafi ko ka ce me hubusi duk ɗaya ne ɗaya kenan na biyu daga cikin hanyar da za ku bi musamman mai kuɗi ka nemi yara matasa a unguwa da ka gamsu da nagartansu ka ba su jari amma ka rubuta kai na baka jarin kaza kai kaza kuma a shekara ku kawo mini wanda ka fahimci mabannaci ne kana iya dakatar da kwace dukiyar ka misali amma sa ido na hudu ko na uku ku dauki dukiyar in ma harkar banki don ba zai ka aje kuɗi a gida ba to muna ba da shawara ka je ka sa a bankunan da suke harkoki irin na musulunci misali kamar jaiz ko tunda sun bude abin da ake kira islamic window wanda su akwai karancin magana riba a ciki tare da akwai matsaloli cikin tafiyar ito amma dai mai zuwa samaniya in ya takale da biredi ya rage hanya yi an dai sa misali biyu kenan na uku kusa dukiyar ku cikin harkar noma noma ba karamin alkhairi bane ba sai na gaya muku ba yanzu misali a dawanau a ƙauyukanmu nan wannan yankin naku me kuka fi noma ne shinkafa ko masara a nan yin yankin ƙasar kano generally ko da ya danganta ga yankin da ka fito a ƙasar kano ɗin akwai yankin da suke yin shinkafa misali ƙasar haɗeja suna shinkafa akwai yankin da masara suke yi amma abin da na san ba a yi a ƙasar kano ba a doya ba wai don kasa ba za ta yi ba ne kila ba jarraba ba ne to abin da nake nufi dai a narkar da kuɗi cikin harkar noma ƙasashen da suka ci gaba suna matuƙar alfahari da noma yadda ba ka tsammani ƙasashen nan manya ba don noma ba da sun kare china rumbun abinci ce to ya kai mai hali ka taimaka sannan kuma na biyar a kasuwanci na faɗi kasuwanci da sharuɗansa misali sannan abu na gaba wannan kuma 'yan kasuwa da 'yan boko ku yi ƙoƙari ku je kusa zuwa ga gwamnati duk abin da aka ce taimako ne za a yi ma 'yan ƙasa ku shiga ku fita ku nemo wannan taimakon a kawo matasa a rage zaman kashe wando da abin da ya kama da haka kun fahimci da kyau sai kuma na nawa na bakwai na shida ku nisanci ba da bashi da ruwa wallahi karewa za a yi ab Allah ta'ala ya faɗa a cikin bakara aya 178 ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون كبر ربا إن كنت زن يكيكو أتكي إيرين كاتون إن النيارة أحكام القرآن أكون متنسنش الخميس كاتون ني شي الخميس باشي كبا هذا الروا abokin sai dawo ce alhamis ya na ga kuɗe shi ai إنني ماهر في جلب المال عيني أنا لا أضع مالي إلا yana zaune sai wani tsoho ya zo ce khamis ɗakina zai rushe matata tsohuwa ce ka bani rance ya ce to nawa kake so baba kaza ce to in na baka za ka biya da ƙari sai ce khamis haka za ka yi min ya kake so na yi sai abokin ya ce da shi to da haka ka kudance da haka ka kudance sai ce malam karka dagura min lissafi ni haka nake shi a nina ya ce to wallahi ina maka bishara Allah zai yaƙe ka ka gani na tafi bin sallah da ya tafi zai yi sallah kwana biyu me ya faru wallahi malam sai Allah ya ku gobara gidan alkhamis duk duke ta kone talakawan da yake tsotsa jikinsu wajen ba su bashi da riba su ne kuma suka ce alharik baitul khamis ya tarik aka kai gudunmar ruwa aka sai abokin ce to ka gani ko jama'ar da kake tsotsan jininsu su ne kuma suka taimaka maka wajen cetonka daga bala'in da kake ciki daga nan ya tuba kuma sai Allah Allah ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tulmu la tuzlamun to wannan kar ku ba da bashi da ruwa kada ku aje kuɗi a banki a baku interest la yajuz sannan kuma ku nisanci aje kudaden ku a bankunan da suke conventional banking sector wanda ruwa ita ce jigon duk wani banki a yau kuma ga abin da na faɗa game da riba hadari ce sannan na goma na goma kenan ko ku taimaka ma corporate societies misali mata a gida da suke irin adashin nan inda hali ku taimaka musu sannan taimakawa matarka ka ringa harkoki na saya da saidawa a cikin gida ko kiwon kaji ko dukiyarta a je a jalauta mata in kana fita dubai kana zuwa aba menene laifi waɗannan abubuwa ne muhimmai na neman kuɗi kuɗi dole a neme shi don dukiya rayuwa sai da kuɗi ba zai yiwu ba kawai sai da kuɗi wannan wa'azi da kuka shirya kuɗi kuka kashe takanu suka tafi unguwata kuka ɗauko ni mai kuka zuba kaga ashe dole sai da kuɗi to ashe ka ce ma ba za a nemi kuɗi ba kuskure kai dole ne amma ka nemi kuɗi mai tsafta cike da hankali da tunanin mutuwa wata ran kana kabari lilkafanin da za a lullube ka da shi yana nan Allah ya san shi yana zuwa waɗanda za su shimfiɗa ka su wanke ka suna nan ba sai an gaya maka su ba Allah ya san su masu saba ni zuwa kabari na kabarin kabarin ku suna nan shi ma wanda zai ɗauke ni za ɗauke shi haka duk za mu ƙare ƙabarinka da za a je a jefa ka a sa ka a barka yana nan ƙasa tana jiran ka aina ne ka mutu ka gani mana makarar da za a ɗauke ka tana tana jiran ka tana tana jiran kowa daga cikin tukun yadda za a fasa a luɗa ƙabarinka na nan ƙila ana girki da tukunyar a ci burabusko da ita wataran za ta bi ta kanka misali ganyen da zaɓewa da suna nan to menene na rigima ne sannan kabarin nan in mu shiga za mu shekara nawa kafin mu fito shekara hamsin shekara ɗari shekara ɗari biyu illa masha Allah kawai to don me za ka yi wasa da shekaru aru aru a kwanciyar kabari saboda kwanakin duniya yan kaɗan duka duka shekara arba'in hamsin sittin saba'in yan uwa bayanin da zan muku kenan muna kuma fata Allah ka amfana da mu da abin da muka ji kun ce munasabar aure ne ko to muna fata ango da amarya Allah ya sanya albarka Allah ya bada zama lafiya na samu labari lecture da muka zo bara har ma an samu karuwa to kaga alkhairin kenan saboda haka samari Allah ya sa ku ma ku zo haka Allah ya sa ku yi naku ku sake gaito mu zo amma ina ango ina amaryar haba malam shine ko gaskiya nan ga yake sheke na alaikum barakallahu fikum barakallahu lak wa baraka alai subhana Allah sai alkhairi Allah ya bar zama lafiya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh